إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
Barkanmu da yammaci da kasancewa a wannan babban masallaci na Juma'a da aka fi sani da Bos Estate, Boso Estate Juma'at Mosque a garin Mina a jihar Neja a ƙasar Najeriya. a gaban yan uwa masu albarka mazanmu da matanmu da malamanmu da manya-manyan jami'an gwamnati da 'yan siyasa da jami'an tsaro da sauran al'umma gaba ɗaya ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci tare da girmamawa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Insha Allah ta'ala wannan lecture ko muhadara ita ce ta ƙarshe da ake cewa hitamu misk. Insha Allah bayan jerin gwanan lakcoci da wa'azzuka da aka yi ta gabatarwa a wannan gari na mina mai albarka hada da wanda aka yi wa maza da wanda aka yi wa mata da wanda aka yi wa ɗalibai da wanda aka yi a makarantu da dai sauran wurare duka Allah sa albarka Allah ya ba mu dacewa abinda zan rufe da shi shine abin da yake da muhimmanci a rayuwar ɗan adam wanda shine asalin tushen halittar ɗan adam zan bude lecture ta gaba daya da wata aya ne guda daya ta alqur'ani mai girma wanda Allah yake cewa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwati matin Allah yace ban halicci mutum ban halicci aljan ba ban halicci mutum ba sai dan su bauta mini dukkan aljani Allah ya halicce shi ne dan yayi wa Allah bauta haka dukkan dan adam Allah ya halicce shi ne dan yayi wa ubangiji bauta kamar za a tambaye ka me dalilin zuwan ka duniya asalin manufarka ta zuwan ka duniya shine ka bauta wa Allah me dalilin zuwan ki duniya shine ki bauta wa Allah a bauta wa Allah a kaɗaita Allah illa li ya'budun illa li wahidun su kaɗaita ni da bauta ne ni kadai in ji Allah tabaraka wa ta'ala yace ba na neman arziki daga hannun mutane ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun kuma ba na da buƙatar mutane su ciyar da ni in ji Allah lalle Allah shine mai azurtawa ma'abocin ƙarfi na gaske dan haka Allah baya bukatan komai a wajen ku irin ku bauta masa bauta wa Allah shine yi wa Allah da'a da yi masa biyayya da kaɗaita shi wajen bauta kada a haɗa shi da kowa menene ake nufi da bauta ibnu taymiya Allah ya masa rahama yayi bayanin al-ibada yace ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu suna ne gamammen suna da yake nufin duk abin da Allah yake so duk abin da Allah ya yarda da shi min al-aqwali wal af'ali na daga maganganu ko na daga ayyuka az-zahira wal batina wanda suke na zahiri a fili da kuma wanda suke koye idan an ce ibada shine duk wani abin da Allah yake so ka yi duk abin da Allah yake so ka faɗa ibada ne duk abin da Allah yake so ka aikata ibada ne wanda Allah yake so kuma ya yarda da shi kenan ibada ba ta zamantowa ibada sai in Allah yana son wannan abun kuma sai in Allah ya yarda da shi dole a samu soyayyar ubangiji a samu kuma yardar ubangiji ita ibada ta kunshi ghayatu ad-dull wal hub lillahi tabaaraka wa ta'ala iya kankan da kai iya kuma nuna son Allah a ciki ma'al mahabba tare da son wannan ibada da kake yi abin da ake nufi da abin da ake ce da shi ibada to sai fa ka so shi kuma ka so Allah tabaraka wa ta'ala kuma ka kankan da kai lokacin da kake yi ba ibada bane idan kai kana kyamar abu duk wanda zai zo ya kambara sallah yana jin baya son sallah wanda zai zo yana azumi yana jin a ransa baya son azumin wanda zai zo yana sadaka baya so ya bada sadakar yana bakin ciki yana ɓaci rai bai son wannan abu sannan kuma baya jin yana son Allah a lokacin da yake yin wannan abu to abun bai zama ibada ba kuma inda zai shekaru yana yi Allah da zai karɓa ba wasu ka ce ita ibada ismun ne yajma'u kamalu hubbi lillah wani abu ne da ya hada cikakkiyar soyayya ga Allah wa nihayatihi kuma da ƙarshen soyayya ga Allah ba yanda za a yi kai wa Allah bauta ba tare da kana son Allah ɗin ba tabaraka wa ta'ala kana ɗaukar hankali na faɗin Allah shi saka sake tashi duk abin da za ka yi matuƙar ba ka son Allah tabaraka wa ta'ala ba ka kaunar Allah tabaraka wa ta'ala kuma ba ka son wannan ibada to ina tabbatar maka Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karɓi wannan aiki naka ba kuma ko da ka yi iyayin da za ka yi to sunansa kana yin aikin banza ne Allah ya raba mu da aikin banza Imam Jurjani Allah ya masa rahama ya fassara ibada yace hiya alwafa'u bil uqudi wa hifdhul hududi والرضا بالموجود والصبر على المفقود wannan shine fassarar Imam Jurjani akan ma'anar ibada shine cika alƙawari ga Allah tabaraka wa ta'ala abu na biyu kiyaye dokokin Allah tabaraka wata'ala abu na uku yarda da abin da yake same na ibada da aka ce kai ka yarda da shi abu na hudu kai hakuri da duk abin da ka rasa wannan shine ibada haka imamu zurjani Allah ya masa rahama ya fassara a cikin littafin at-tahrifat to akwai abin da ake cewa at-ta'a me bambancin al-ibada da kuma afa'a muna da ibada muna da kuma da'a Abu Hilal al-Askari ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai da suka yi bayani kwarai dangane da alfarqu baina al-ibadati wa ta'a bambanci tsakanin ibada da kuma yi wa Allah da'a yace al-ibadatu ghayatul khudu'a iyakan kan da kai shine ibada ba yadda za a yi a ce mutum ya bauta wa Allah bai kankan da kai ba bai yi ƙasa da kansa ba amma ka zo kana yi wa Allah ibada kana jin girman kai kana yi wa Allah sallah kana jin kafi ƙarfin kai kana azumi kana ganin kafi ƙarfin kai ko kana jin Allah bai isa ka masa ba wannan ba ibada ba ne kuma Allah bai zai karɓi lada ba yasa ai ba a bauta wa ghairullah wanda ba Allah ba me yasa saboda kana jin bai isa ka bauta masa ba me yasa aka ce karka bauta wa dutse bai isa ka bauta masa ba me yasa aka ce karka bauta wa mutum bai isa ka bauta masa ba amma me yasa aka ce ka bauta wa Allah saboda ya isa lokacin da kake wa Allah bauta a ranka kana jin cewa ai ya isa lalle ubangiji matsayinsa ya kai ya isa a bauta masa da haka dole ne al'ibada ta kunu malamai suka ce a tana kasancewa bi ma'rifatin ma'bud a san wa ake bautawa to menene da'a abinda ake nufi da da'a shine wato duk abin da mutum zai yi shi ta hanyar yi wa Allah biyayya Allah ne ya ce da yi zan yi Allah ne ya hana to na hana kenan biyayya shine da'a kar ka yi na hana ka yi na yi shine da'a kuma ita da'a ita biyayya wato ana iya yi wa wani ana iya yi wani Allah sunan da'a yana iya daukan an yi wa Allah da'a ko an yi wa shaitan da'a to amma da'an da bawa zai samu lada a da'atu da za a samu lada shine da'an da aka yi wa Allah ba da'an da aka yi wa shaitan ba biyayyar da aka yi wa Allah ba biyayyar da aka yi wa shaitan ba duk ladabi da biyayyen mutum idan shi zai yake wa aikin banza yake amma mai ladabi da biyayya wa shari'a mai ladabi da biyayya wa Allah to wannan yana samun lada tabaraka ta'ala to wai da me da me ne ibada a cikin rayuwar mu ibada tana da fadi bawan Allah yana yi wa Allah ya bauta da tauhidi kadaita Allah da ikhlasi gare shi tabaraka wa ta'ala menene tauhidi kadai ta Allah shi shi kadai kadai ta Allah da bauta kadai ta Allah a cikin sunan nakinsa kadai ta Allah a cikin sifofin shi me ma'anar kadai ta Allah ka ji cewa shi kadai ne ka masa ba wanda ya agaza masa ba wanda ya sa masa hannu tabaraka wa ta'ala sannan wannan ibada da kake yi shi kadai ya cancanta kai wa sallah shi kadai ya cancanta kai wa azumi shi kadai ya cancanta ya haramta maka ko ya halatta maka kana jin a ranka ba wani mai baka umarni da sunan ibada kai in ba Allah ba tabaraka ta'ala sannan sunan nake da ake ambata na Allah ba wani mai suna irin nasa shi kadai ne mai suna sifofi kuma na kamala nasa ne shi shi kadai hal ta'lamu lahu samiyya babu kini ga Allah babu sa'a ga Allah ba wanda ya kama da Allah bai haifa ba shi ma ba a haife shi ba lam yalid wa lam yulad walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i sayujzawna ma kanu ya'malun Allah shine yake da sunan nake da suke da kyau sun fi duk wani abu mai kyau kyau sunan nakin Allah to ko da sunan dan adam ya yi iri ɗaya da sunan Allah, to na Allah fa sama yake da ɗan adam. Idan an sifanta wata sifa ta Allah aka ce ɗan adam ma yana da wannan sifa, to fa na Allah nesa, nesa, nesa, nesa ba daidai ke da ɗan adam ba. Kamar misalin gani, akan ce Allah yana gani, kuma akan ce zai ma yana gani. To don kaga sifar gani kenan dan Allah ya yi tarayya da dan adam wajen gani dabba ma tana gani dan adam ma yana gani Allah ma yana gani kaga sunan sifar iri ɗaya ne amma kuma ba ganin iri ɗaya ba ne abinda Allah yake gani dan adam baya gani kenan zai iya yiwa a samu tarayya a suna amma kuma sifar ba za ta taɓa zama iri ɗaya ba shi ne faɗin Allah laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba abin da yake kama da Allah a duniya ko mai shi kuma Allah shine mai ji kuma shine mai gani tabaraka wa ta'ala hakan an ce Allah yana magana dan adam ma yana magana wa kallama Allah Musa taklima to maganar Allah da dan adam ba iri ɗaya bane idan Allah yana ji dan adam ma yana ji ba iri ɗaya bane yanzu an ce dan adam yana da kafa sauron ma yana da kafa dan Allah kafar dan adam da ta sauro iri ɗaya ne kwado yana da ido dan adam ma yana da ido dan Allah idan kwado da idan mutum iri ɗaya ne kifi yana da ido ɗan adam ma yana da ido aljani ma yana da ido don Allah idanuwan nan iri ɗaya ne to haka idan an ce Allah yana da wani abu sunan yayi iri ɗaya da na wani ɗan adam to ba yana nufin nuna cewa ɗan adam ya ɗauki wata sifa daga cikin sifofin Allah ba to shi yasa dole ne ka ji cewa duk wani abu da zaka sifanta Allah da shi ka ji cewa shi shi kaɗai ne yake da wannan kuma bai tarayya da kowa ba shine ma'anar wahdahu la sharika lahu da shi kadai yake bai da abokin tarayya fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi Allah shi kadai yake ya halici sammai ba baturen da ya taimaka masa ba wani mala'ika da ya taimaka masa ba wani annabi da ya taimaka masa ba wani abu a duniya da ya taimaki Allah wajen halitta sammai gaba daya amma magini da yazo zai gina wannan ba shi ya gina wannan masallaci ba shi ya kera wannan masallaci bai isa ba shi shi kadai sai wani ya taimake shi amma shi Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun bambancin ubangiji da sauran halitta kawai idan Allah ya yi nufin wani abu ya kasance yakunu bainal kafi wan nuni abin yana kasancewa ne tsakanin kaula sannan a ratawai da Allah ya yi nufin abu ya faru kawai ce yake kasance kawai sai abin ya kasance amma dan adam sai yayi amfani da hannunsa sai yayi amfani da kwakwalwarsa sai yayi amfani da iliminsa amma shi Allah in yana son wannan abin ya kasance cewa zai kun kafin da nu'ara ne kawai kun kawai sai ya kasance baya shan wahala wajen halittar Yahudawa ne da kafirai suka ce wai Allah da ya halicci sammai zai halicci ƙarfe wai ya gaji sai da huta. Allahu Akbar. Allah baya gajiya. Bai san ta'ab ba, bai san nasab ba. Jama'a duka wannan abun aƙida ne dole mutum ya yi ƙudiri da Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan ana yi wa Allah tabaraka wa ta'ala da ibada da yi imani da shi da manzansa sallallahu alaihi wa sallam ana ibada da yin sallah farillata da nafilata abinda nake nufi kenan ba a yi wa wani ɗan adam sallah in ba Allah ba duk wanda ya zauna aka zo aka kafa masa goshi aka yi masa sujjada ko aka yi masa rukuni wallahi bin cancanta ba kuma ba sallah aka masa ba ba a yi wa kowa sallah sai Allah tabaraka wa ta'ala ko nafila ba a yi wa wani a ce wai a idan wani ana bauta wa Allah da zakka ana bauta wa Allah da sadaka kenan in ka ba da sadaka bauta ce in ka fidda zakka ma bauta ce ana bauta wa Allah da azumi wanda shi ne sirri tsakanin bawa da ubangijinsa idan an ce maka menene asiri menene secret menene sirri tsakanin bawa da mahalicinsa shine sai ka ce azumi Allah kadai ya san adadin ladan azumi Allah kadai ya san irin wahalar da dan adam yake sha wajen azumi kisa Allah ya ce a hadisi kudusi as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi na wani ni kadai nake yin sakayya ce ana yi wa Allah bauta da aikin hajji duk wanda ya je aikin hajji yayi ibada duk wanda ya je yayi jihadi yayi ibada ana bauta wa Allah da mu'amala daga cikin mu'amaloli ko da ko mu'amalan nan ta neman halal ne duk wanda ya fita kasuwa ya kasa ya sayar ya zo ya ciyar da iyalinsa ya rufa wa kansa asiri alkasu kenan to shi ma wannan ibada ne tunda yayi ne don ya rufa wa kansa asiri kuma Allah ne ce a je a nema kaga ka samu amfanin duniya kuma ka samu amfani na lahira ana yi wa Allah tabaraka wa ta'ala bauta ta hanyar kusantarsa ta hanyar biyan bukatu na ɗan adam da morewarsa ka ji daɗi ka more kuma a rubuta maka lada kamar yin aure wanda Allah ne shar'anta shi kaga yin aure dan adam yana zuwa ya biya bukatarsa mace tana zuwa ta biya bukatarta ta ji daɗinta shi ma ya ji daɗinsa ya sauke sha'awarsa ita ma ta sauke sha'awarta kuma duk da haka akwai lada yu'jaru alaihi ana bada lada saboda Allah ne yace ayi ko da Allah ya ce kai abu kuma ka ji dadi a cikin wannan abu to lada za ka samu yanzu an ce ayi azumi an ce ayi buɗe baki duk wanda ya zo ya buɗe baki ya sha ruwa ko ya ci wani abu marmari ai zai ji dadi ko to ga jin dadi ga kuma samun lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ko kenan ana iya bauta wa Allah da wani abin da ka ji daɗinsa ka more masa kuma ka samu lada Allah ya ce a yanka dabba qul inna salati wa nusuki wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah da sallah da sallah da rayuwata da mutuwana da yanka na dabba duka na Allah ne lillahi rabbil alamin kaga ibada ne kamar yadda mutum zai yi sallah ya samu lada haka iya yanka dabba ya gashe ta ya karya kashinta ya sha ya more ya ci ya more duka wannan zai samu lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana nuna mana ashe addini akwai fus'a akwai morewa akwai shakatawa annabi ya ce ya ce ahaduna shahwatahu walahu fiha ajr wani ne yake tambayar annabi yanzu ya manzo Allah wani mu zai zo yayi abin da zai biya bukatar sa kuma Allah ya bashi lada manzo ce na'am ara'aytum idza wada'aha fil harami ko fi harami ayakunu alayhi wizr yanzu ba ku gama wannan sha'awa idan mutum ya je aikata sha'awa a cikin haram ba zai samu zunubi ba suka ce kwarai kuwa to idan ya zo ya annabi ya ce in ya zo aikata ya samu biyan bukata sha'awar sai ya more shi ma Allah zai ba shi lada wannan shine rabon ubangiji tabaraka wa ta'ala jama'a babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face sai da ya umarci bayan Allah da aka turo shi zuwa gare su da yin ibada Allah ce ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun babu wani annabi da muka aiko kafin kai ya Muhammadu daga cikin manzannin Allah face sai da muka yi masa wahayi cewa babu wani abun bautawa da cancanta da cewa in ba ni ba in Allah fa'budun ku bauta mini ibada umarni ne na annabawan Allah karaf kacab da mabiyansu gaba daya duk wanda yake bin annabi daga cikin annabawa to dole ibada ya bauta wa Allah ba yanda za a samu aljanna ba ayi wa Allah ibada ba ba bauta mai ba ita ibada tana da rukunai kamar da Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama yayi bayani yace al-ibadatu tajma'u aslaini ibada tana hada asali tushe guda biyu ghayatul hubbi wa ghayatul dhulli wal khudu'a dole ne mutum ya ji yana so kamar yadda na muku bayani ba yanda za a yi kazo kana aikata abu ba ka so kuma wai ya zama ibada yanzu a ta azumin nafila da ake in kana yi kana kyamarsa ya zama ibada ba ko kuma ka zo kana yi kana kin Allah kana fushi ba ka san Allah yanzu kamar babanka ya zo ya saka wani aiki a bakin ciki a dole kake yi to Allah ba a zuwa a yi mai ibada wai a dole ni da ba dan ya ce ne ba wallahi ba zan yi ba ba na so nake duk wanda ya kuskura yayi ibada a matsayin baya so to bai da lada ina maimaita wannan magana saboda muhimmancinta dole fa ka gaya wa kanka kana son wannan abun dan me dan ku shine dalilin samun aljannarka yaya za ka zo ka aikata abin da zai kai ka aljanna kuma ka ce ba ka son sa sannan kuma dole ka ji kana son Allah dole ne mumini sai ya so Allah amma ka zo kana yi kana kin ba ni sunan shi in Allah to wannan shine bambancin da'a da ibada ita ibada dole ka yi ta ga wanda kana son ibadar kuma kana son wanda kake wa ibada da'a fa za ka iya yin da'a wa kafiri ma, za ka iya yin da'a wa shugabanka da ba ka son sa, haka ne? Za ka iya yin da'a a dole, kenan akwai bambanci tsakanin ibada da da'a. Ibada dole sai kana son wanda kake yi wa, dole sai kana son abin da kake yi in dole ne. Amma da'a fa, gwamnati ne ta ce ka yi kaza ba ka so, ka yi ne a dole. Amma a ranka ba ka so. wataƙila ma wani abun za ka yi kai Allah ya saka ce an cuce ka to wannan da'a zai iya ɗaukan da'a ma Allah da'a ma shaidan kamar yadda ne muku bayani kenan akwai bambanci tsakanin ibada da kuma da'a sannan kuma dole a samu azzul kankan da kai duk lokacin da bawa zai ibada sai ya kankan da kansa sai ya nuna shi karami ne duk girmanka duk shugabancinka duk dukiyarka duk arzikinka duk abin da ka mallaka yayin da ka zo ka ce Allahu akbar to kana ji a ranka ba wani wanda yake Allah girma ba wani shugaba da zai zo kambara wai yana sallah wai yana jin shi ma wai wani ne wai ya isa ba ka da lada a gaban Allah zaka nuna kai wani ne kai din ne kuma kai din wa kana yin kabbara Allahu akbar ka san me kike cewa Allah ka fi kowa girma Allahu akbar Allah kai ne ka fi komai girma Allahu akbar Allah ba wanda ya kai ka girma hanni ne mulki hanni shugaba hanni da ake kaza shine ma'anar Allahu akbar da bawa yake faɗa ko wa'azi aka yi kace Allahu akbar kana nufin ka sallama ka miƙa wuya ba wanda ya kai Allah girma dole ka faɗi haka a harshe kuma dole ka fassara wa zuciyarka ka gaya mata cewa ga abin da kake nufi yanzu ka duba azumi duba wahala azumi sai ka zo ka yi dan ɗan adam ka ƙi ka ci ka ƙi ka sha saboda wani ɗan adam tun yaushe za ka shiga ɗaki ka sha ko ka ci amma saboda Allah ne ya ce a yi kuma kana jin tsoronsa don haka ka je kake yin wannan azumi ka hana kanka ci kana ganin iyalinka ba za ka kusance ta ba kana jin bala'in kishirwa ga ruwa wallahi sai ka yi awa kaza ba ka isa ka taɓa ba ka shiga ban ba kowa daga kai sai kai sai Allah ne ya halice ka amma wallahi ba za ka dauki ruwa ka sha ba wannan shine ibada tsoron Allah to shine zaka samu lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da kankan da kai malamai suka ce wa man ahbabtahu wa lam takun khabi'an lahu lam takun abidan lahu duk wanda ka nuna cewa kana son sa amma baka kankan da kai gare shi ba to baka bauta masa ba fassarar zancen shi ne idan kai da'awar ai kai kana son Allah amma baka kankan da kanka ga Allah ba to ibadarka bata zama ibada ba kana son Allah amma kana ganin ai Allah bai kai har kai masa sujada ba kuma ka ce kana son Allah to ita ibada dole idan ka so Allah to dole ka kankan da kanka zuwa gare shi ka nuna cewa ya fi kowa kuma ya fi komai ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له duk wanda ka kankan da kai gare shi ka nuna ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa kake gare shi amma ba ka son sa to ba kai mai bauta ba zai iya yiwa yana da bindiga a hannunsa ka kankan da kai gare shi amma a ranka ba ka son sa to wannan ba ibada ba ne amma Allah da ka kankan da kai gare shi kuma sai ka ji ba ka san sa kana sallah ba ka san Allah to ba ibada kai ba ina da maimaitawa dole sai ka nuna kai ba kowa bane a gaban Allah sannan kuma ka ji kana son sa shine ma'anar ibada din haka kowa ya san a wani aji yake duk wanda ya tafi yana sallah a matsayin dole ne baya san Allah aikin banza yayi dole sai ka sanya wa kanka kaunar Allah tabaraka wa ta'ala da haka kenan ita ibada dole ne ta zama da mahabba da khudu'a soyayya da kankan da kai manufar ibada shine akai ga Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin abubuwan da wato ibada take nufi shine ciyar da ranka tarbiyatul ruh tarbiyatul ruh wa tarbiyatuha ciyar da rai da tarbiyar rai gaba daya kamar abinci ne kake ciyar da ranka kuma kana yi masa tarbiya dan haka gangan jikin baya zama gangan jiki mai lafiya shi ne fasar karatun gangan jikin baya zama mai lafiya in bai bauta wa Allah ba menene abincin gangan jikinka ibada sallah azumi salatin annabi zikiri karatun alkur'ani duk abin da za ka yi ka samu kusanci da Allah wannan shine abincin ran mumini duk wanda baya wannan to ya yinwata gangan jikinsa a duniya kuma a lahira sai an kona wannan gangan jikin yanzu kaga kafiri bai ciyar da gangan jikinsa ba saboda baya bauta ya cuci gangan jikinsa a duniya dan bai samu lazzatul ibada ba haka kuma a lahira sai an kona wannan gangan jikin gabaki daya abu na biyu akwai tahqiqu hurriyatul insan tabbatar da yancin dan adam duk lokacin da bawa ya zama yana yin bauta ga Allah to ya ƴanta ransa daga wulakancin wuta ya ƴanta ransa daga fadawa jahannama kamar in baka gane ba ya ceto ransa daga dukkan abin da zai wulakanta kansa a ranar tashin alkiyama kuma ya ƴanto kansa daga ainihin wato shaitan da nan ne zai kai shafi'il amani wato ya kai matuƙa wajen samun aminci da zaman lafiya da kuma samun natsuwa ina fata ana fahimta izuwa ga Allah tabaraka wataala kuma malamai sun ce al-ibadatu sabilul li li li salahil mujtama duk wata al'umma idan tana so ta gyaru to sai in tana ibada ba yanda za a yi al'umma ku su gyaru ba ta ibada tunda ba su damu da sallah ba dole su yi barna su yi sace-sace su yi kashe-kashe su yi zinace-zinace su yi luwani namiji ya nemi dan uwansa namiji su sha giya su yi caca su sha wiwi su yi kashe-kashe su zubar da jini su yi sata su yi barna su yi ta'addanci saboda ba su damu da ibada ba amma al'umma tana gyaruwa ne idan tana ibada lokacin sallah kaji ana Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah duk gari ka ji ya ɗauka wannan yana samar da salahul mujtama gyaruwar environment gyaruwar al'umma ta dalilin bauta da suke ainihin wato yi wa Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa kullum shi dan adam ya mai da hankali akan gina ɗan uwansa ya bauta wa Allah ba wai ya bauta masa ba. Idan aka sa mutane suna bauta wa ‘yan uwansu, to suna shirka kenan. Gari lalacewa yake idan ana shirka. Barna ce take yaduwa idan ana shirka. Ba za ku taɓa zamantowa masu nasara ba. yau ku shirka haddis wala haraj a cikin wannan al'umma hada Allah da wani wajen bauta bulle-bulle aikin mutanenmu ne tsafe-tsafe aikin mutanenmu ne sihirce-sihirce aikin mutanenmu ne ana bautar Allah ana bautar wani Allah akwai masu bautar kabari kabari akwai masu sujada ga wani Allah akwai masu salati suna kiran wani ba Allah ba ba kuma annabi ba akwai masu yanka dan aljanu yana neman biyan bukata yana neman kujerar siyasa yana neman ciniki a kasuwa yana neman wata mace zai aura yana neman wani matsayi a ofis yana neman wata fangila yana nema yana nema yana nema sai a zo a haɗa shi da wani Allah ya je yi masa wata ibada da sunan nan ya samu ya buƙatar shi ya je ya bunne ya yi tsafi don neman kujera ta siyasa ko wani matsayi na sarauta kasuwanci da mutane suke wasu yau ba su yarda su je kasuwa su kasa su daga hannu shi Allah kai ne mai bayarwa ka ba mu wallahi sai sun yi tsafa tsafe wani bawan Allah ya je wajen bokansa akan harkar kasuwancinsa ya ce yana so arzikinsa ya dawama yanzu dan Allah akwai mai dawama a duniya in ba Allah ba addawamu lillah amma dan adam da yake bayi da hankali sai gajeren tunani wai sai ya je wajen wani wai yana neman a bashi wani lakani da kuɗinsa ko mulkinsa zai tabbata yanzu dan Allah ya labai da a ce ana tabbata akan kujerar mulki da ka zo ka wannan kujerar ai dole sai wani ya tafi sai wani ya samu to yaya mutum zai zo ya ci wai yana mulkin wata kujera ko shugaban ƙasa ko gwamna ko sanata ko ɗan majalisa ko ciyaman ko kansila ko ko ko ko waye yaya wani zai ce wai shi sai ya dawama kullum ai mun kama malamai ai mun rike addu'a kuma in ka jira sun rike addu'a din fa tsafi yake kar ka dauka wai addu'a ne ta ya tashi da daddare ya sallah aslan ma bai samu tarbiyyar da zai tashi da daddare ya je ya sallah ya roki Allah Allah ya bashi ba malam mutane suna rayuwa akan tsafe-tsafe akan bunne-bunne rataye-rataye a gidaje makale-makale mutum da hankalinsa a da shi ma'aukaci. Wallahi, wai yana neman kariya akan gidan da ya gina na miliyan ɗari da kaza. Sai je gurin boka, ya ce a bashi sa'a, to in kai ban da rashin hankalinka, bokan nan da zai baka sa'a, a gidan kara baka tarar da shi, a gidan ƙasa baka tarar da shi. to in dai yana iya ba wa wani sa'a to kai ne sa shi ne sa bai ba wa kanshi ba zan iya maka hanyar arziki ka ganda ba da rigar girki Bahaushe ya ce duk wanda ya ce zo ka karba ya baka duba rigar da shi. To yaya mutane Allah ya rufa muku asiri, Allah ya baku, Allah ya muku, Allah ya muku, amma sai ku juya ku je ku ce wai wani dan adam ne yake muku. Har wani mushriki ya samu dama ku rike mu ku samu dawwama. Ku bi mu arzikin ku ya zauna. Wannan dan adam ne. wai ɗan adam ya bi shi wai ya samu dawama arziki ha shi ba wannan sai da ka taka ka je daji gidansa rigarsa ma wari take yi yana cike da ƙazanta da datti in ka ɗauki dubu hamsin ka bashi zai kai maka godiya sai ya tsuguna wajen karɓa da kuma wai ka je wai da kuɗinka da motarka da arzikinka da mulkinka da komai wai ka je neman sa'a wajen wannan wannan ai marar sa'a kenan marar sa'a ka je neman sa'a wajen marar sa'a na tambaye ka idan kura tana maganin zawayi ta yi wa kanta mana ba dabbar da ta kai kura zawayi to ya za a je neman zawayi maganin zawayi a wajen kura idan makamo yana ba da gani ya ba da kansa mana gani wannan shine bayanin da ake cewa mutane ku daina shirka da Allah yanzu kaga ɗan siyasan mu yana da kuɗin sa yana da rufin asirin sa yana da yana da yana da amma wai ya zo yana neman wani abu wai sai ya tashi ta gurin wanda ba da shi wai shi ne zai bashi ha shi in dai zai bayar me yasa bai zai naɗa kansa ya zama gwamna ko ya zama kansila ko ya zama ciyaman afala ta aqilu yanzu ko ba ku hankalta yanzu sai an ja maka aya an ja maka hadisi an ce kar ka je wajen wani ka nema a wajen Allah ba annabi ya ce ma idza sa'alta fas'alillah ba bai ce ma wa idza sta'anta fasta'in billah ba in za ka tambaya ka tambayi Allah in za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah damsul basirati da shafewa da rashin tauhidi mutane su tashi suna zuwa suna neman abu inda babu shi Allah mai hakuri sai kuma ya dauka ya baka kuma ka bada credit din wa wani Allah shi sa Allah yayi alƙawari duk wanda ya mutu yana shirka da shi wallahi ba zai shiga aljanna ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق إن الشرك لظلم عظيم Allah ya hana shirka hada kai hada shi da wani wajen bauta ku roki Allah shi shi kadai ku nemi agajin Allah tabaraka wataala Annabi Ibrahim Allah ya buga mana misali akan cewa gumaka da wani Allah ba kowa bane ba komai bane a kisar annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah ce wa laqad atayna Ibrahim rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin wannan annabi ne da yake fafatawa da mutanansa da mahaifinsa mahaifin annabi Ibrahim azara mushriki ne yana bautar gumaka bari ka ji abin da Qur'ani ya faɗa wala kad atayna ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun qalu wajadna aba'ana laha abidin qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin qalu ajitana bil haqqi أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يملكون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانشروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للآن الله أكبر الله أكبر أي من هقولي أقول بجي Ni da man ko ai Qur'ani kayan ku ne na san ai yanzu dadi kake taji duk wa'azin da nayi tayi bai ce komai ba amma da nazo ina jan Qur'ani da haka yake ina da da ahlul Qur'ani ahlul lahi wa khassati an tsuma shi kalli zaman da yi Allahu akbar baiwa ce Allah ya muku muna fata Allah mu ma ya dan samu a a dan dashin ku bari ka ji abin da ya faru malam a dunkule kissar annabi Ibrahim ne ya ce wa baban shi da mutanensa menene waɗannan gumaka da kuke bauta wa Allah ba ina so ku gane wani abu kuna sun san fa akwai Allah ɗin su mushirkan sun san akwai Allah asali wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah ka tambaye su waye ya halicci sammai da ƙasai sai ce Allah ha kina ashe sun sa akwai Allah to kai ma din ai ba cewa muka yi baka yadda akwai Allah ba ka yadda akwai Allah amma istat ɗinka kuskurenka haɗa Allah kake yi da wani wajen bauta kana yi wa Allah bauta ma hadhihi tamathil allati antum la aqilun suka ce me zaka ce mana ya Ibrahim mu da muka samu iyayenmu da kakanninmu suna yi wadanna aba ana la abidin Annabi Ibrahim ya ce tab ai lallai da ku da iyayen naku da kuke bautan waɗannan itatuwa da duwatsu na rantse muku da Allah kuna cikin bata laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin suka ce wai kai da gaskiya ka zo mana ko kure wasa ka zo mana shi ajika na bil haqqi am anta min al-laibin yace ba wasa bar rabbukum rabbus samawati alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum min ash-shahidin ina so in shaida muku ubangijin ku da ya kamata ku bauta masa shine ubangijin da ya halicce ku ya halicci waɗannan itatuwa da gumaka da kuke bauta musu bai kamata ku bauta wa itace ba bai kamata ku bauta wa gunki ba bai kamata ku bauta wani existence ba Allah da ya halicce su ya halicce ku ya halicce waɗannan itatuwa su ya kamata ku bauta mawa ba waɗannan gumaka ba yace kuma yau sai na nuna muku cewa waɗannan abin da kuke bauta musu wallahi ba alloli bane wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tawallu mudbirin za ku jura za ku tafi harkokin ku ni kuma sai na je ɗakin da kuke yi wa gumakan naku allolin naku bauta sai na musu kaidi ka san me kaidin yace sai na je na faffaskare su na sassare su in Allah ne in a cikin su akwai Allah ya raba haka aka yi ɗauki magirbi ko gatari mai kyau ya bi gumakan nan ɗaki ne da ake bautar gunki wai fa kawai saboda tsabar ɓata na mushriki wai sai mutum ya zo gaban itace ya tsuguna ya yi ta kuka yana kiransa ya bashi ya bashi ya bashi shine shirka sai mutum ya sassaƙi dutse ma ya je ya tsuguna a gaban sai yana roƙon shi wannan abin ni da idona na gani a wani ƙauye a jihar Kano mun je wa'azi irin na maguzawa ɗin nan sai wani babban ba maguje sai ya nuna mana wani dutse ya ce ka gan shi nan ɗan ƙarami ne dutsen haka irin dutsen nika ne da mata ke nika tattasai suke nika wake suke nika kaza da shi ya ce mu wannan shi yake ba mu ruwan sama na ce ta yaya wannan zai ba ku ruwan sama ya ce ƙwarai kuwa yace yau a garin nan in muna neman farzo akai ihu akai tsalle aka sha giya akai kaza aka tsuguna aka roƙe shi yace sai ka ga gari ya haɗu da hadari kawai yace ka gama wa'azinka ka tafi mu ga abin da yake bamu ruwa muka buga muka buga muka buga yace shi ga bai zai musulunta ba amma bai hana ƴaƴansa musulunta ba yace na yara kan ku ne mun girma akan wannan harka wannan da ni akai wallahi kenan a ce a ƙasar nan akwai masu bautar gunki akwai masu roƙon wani Allah to ba su kaɗai ba akwai masu ma sallah mutum yana sallah amma zai je ya ba wa kabari buƙatarsa iya fa sallah idan larura ta dame shi sai je ya samu wani kabari sai ya tsuguna ya ta kiran wannan kabari wai a biya mai buƙatarsa ka zama mushriki ko ya je yana bautar wani itace mun taba zuwa wani gari a a a a kasar Benin aka nuna mana wata bishiya aka ce ga ta nan wai shekarar ta 500 suka ce duk garin nan duk abin da suke bukata bishiyar suke za su roka tana ba su suka ce har turawa daga kasashen turai suna zuwa su yi addu'a su roki wannan itace bishiyar ta zama Allah suka daga macizai suka ce ga waɗannan macizan allolinsu ne maciji fa mutum ya zo ya tsuguna ya roƙi maciji don bala'i maciji ɗan adam fa idan ba a yi masa bayanin tauhidi ba fa kar ka yi mamakin abin da zai zo annabi ibrahim ya ɗauki makami ya je faffaskare gumakan nan duka sai ya bar babba daga cikinsu wani ya karya mai kafa wani ya raba shi gida biyu wani ya fasa cikinsa wani ya sari bakinsa wani ya faskare kafaɗarsa duk ya mai da su suka zama itatuwa kawai sai ya ɗauki gatarin sai ya rataya a kafaɗan babban suna dawowa sun zo za su yi bauta kawai kowa sai ya ga an sassare allansa yana kwance wa'azi ya so ya yi musu inda suna da hankali ba Allah ne kake bautawa ba to ya Allah ya bari aka tsara mai gatari qalu man fa'ala hada bi alihatina innahu la min adh-dhalimin qala kadir shi hankali lalle wanda ya aikata wannan abu wannan ta'addanci wanda ya wannan ta'addanci ga allolin mu kaji ba bi alihatina ga allolin mu innahu la min adh-dhalimin lalle wannan yana cikin azzalimai a'a Allahnka kuma azalince shi saboda baka da hankali to malam duk mushriki haka yake wawa ne ba basira duk mai bautar wani Allah tosasshiyar basira ne bishi sai suka ce ai mun ji wani yaro mun ji wani matashi a garin nan yana aibanta su yana ta tukan waɗannan alloli suka ce ina yake fatu bihi ala aynin nas la'allam la'allam yashhadu ku kawo shi gaban mutane yazo ya bada shaida mutane su shaida kuma yayi bayani aka kawo annabi Ibrahim aka kawo shi bawon Allah annabi Ibrahim an sha maya malam an sha maya. aka riko shi ya dauke tsammanin zai rayu ya dauka za a kashe shi cikin fushi a anta fa anta hada bi aliyatina ya Ibrahim har yanzu ba su yadda ba su yadda wai ba alloli bane kai ne ka zo ka aikata wannan abun ga allolinmu ya Ibrahim? Yanzu ku dan Allah waɗannan itatuwar su ne allolinku? Kuma suka sake ga Ibrahim, kai kai wannan abun ga allolinmu ya Ibrahim? Fala bal fa'alahu kabiru fada. Sai ya tauriya abinda malamai suke cewa tauriya. Sai ya nuna babban, ya ce, "Ah, ba ni bane, ga babban idan ba ga tari a rataye ba?" Bauga ga kari ana ce ba shi ne da daddare zai sassare su. Bal fa'alahu kabiruhum hada amma in ba ku yarda ba ai suna nan ga sunan tun da alloli ne fasaluhum in kanu yantiquna ku tambaye su ma in suna magana. Ku tambaye su wancan kafarsa ce ta kari ai zai iya magana. Wancan kafadarsa aka tare ai zai iya magana. Wancan bakin kawai aka fasa ai ya kamata ya magana tunda dai Allah ne fasaluhum ku tambaye su in kanu yantiqun malan ka duba wa'azi da basira wa'azi da hikima shi sa malam in ka zo kiran wanda ba musulmi ba ba a zuwa ai ta ja masa aya ai ta ja mai hadisi wannan yana cikin kuskuren da ustazai suke yi ai shi ustaz ne ya tafi wa'azin maguzawa ya tafi wa'azin kauye zai je wa'azi zai je da'awa ka je ka tara wannan ba musulmi ba wace ta ja musu aya wai zaka burge su yaushe zaka ja wa kafiri aya ana buga musu misali ne da abin da hankalin su zai dauka to in to ai shi bai da Qur'ani waya zaka ja masa shi annabi Muhammadin naka da zaka ce ya faɗa to shi bai yarda da shi ba to ya zaka zo kana mun magana akan abin da ban yarda da shi ba ƙoƙari ake a nemo me suka yarda da shi me suka aminta da shi sai a kafa musu hujja da dalili idan ka ya kamata ustazai ku koyi yaya ake wa'azin waɗanda ba musulmi ba ake da'awa ko a gidan kurkuku ko a ainihin wato ƙauyukansu ko a dajikansu ba hikima ba ne ka je ka ta jawo ayoyi ka shiga matsara ka shiga ali imrana ka shiga nisa'i wa shehu ustaz ne za ka je ka gama jan ayoyinka su ce ku ba mu abin da kuka kawo ku dai sake dawowa wallahi warajau ila anfusihim wa qalu innakum antum adh-dhalimun sai suka juya tsakanin su suna ta tattauna suna kuskusu to ai kuma ku ne azalimai wannan yana zargin dan uwansa kai ma azalimi ne a to ai kai ne azalimi ai kai ma kaza innakum antum adh-dhalimun a'a ثم نكسوا على رؤوسهم sai suke ce ba kai haka ba za su iya kallon Ibrahim su ba shi ansa ba laqad alimta anna haula'i ai kai ka sani kai Ibrahim ai ka san waɗannan ba sa magana yaya zaka ce mu tambaye su ai ka rena mana hankali kai ka san waɗannan ba sa magana yawwa yace ba sa magana ku da kanku kun faɗa ba sa magana kuke bautawa abinda baya magana an taɓa yin Allah baya magana an taɓa yin Allah a sare ki ba zai magana ba an taɓa yin Allah a cuce ki ba zai ba da kanta kariya ba ga babban su nan gagatari a rataye a kafadarsa ba zai iya ba da amsa wa ya zo ya yi wannan aikin ba baya gani bai san wanda ya shigo yayin wannan ta'addancin ba qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum yaya za ku zo ku rinka bautawa wani abu ba Allah ba wanda bai sai amfanar da ku da komai ba ko ba zai cutar da ku ba annabi Ibrahim ya ce wallahi wannan itatuwa wallahi wannan kuma kuma ka ba za su amfani ku da komai ba kuma ba za su iya cutar da ku da komai ba uffin lakum fir da ku Allah wadare da ku afala taqiluna ba ku da hankali ah ba hujja sai suka kama fada da zagi suka ce sai mun kace ka qalu harriqu suka ce ku kama Ibrahim ku kona shi kisan mulakanci ba za a kashe shi ba malam kawai tsunduma shi za a yi a cikin wuta wansuru alihatakum suka dade yin hauka ku kore Ibrahim ku taimaki allolin ha su ma da kansu suke cewa kawai mu kone shi mu taimaka wa allolin mu tunda ya zo ya yi wa allolin mu ta'addanci yaya Allah za ka zo ka taimake shi shi kuma annabi Ibrahim yana so ya nuna musu in dai Allah Allah ne ba shi yake ba da taimako ba yanzu dan Allah kai in tambaye ka kai da kake zuwa kabarin malaminka kabarin shehinka kabarin akarwakallawanka kabarin waliyinka ka tsuguna kana roƙonsa me bambancin ka da wanda yake bautar wannan itace da gunki bari mu buga misali gunki yana iya magana a kabari yana magana a gunki yana ji a kabari yana ji a gunki yana iya kare ka a kabari yana iya kare ka a gunki yana iya baka amfani a kabari yana iya baka amfani a to yaya za ka je ka ce ai wannan babban malami ne bari mu je mu roƙe shi idza a'ayatkum al-umuru fa alaykum bi ashabil qubur wa in al-amra suka rikice muku wai ku je ku samu ma'abuta kabari ku roƙe su yau a cikin wannan al'ummar har yau har gobe akwai waɗanda suna zuwa suna bautan kaburran kaburrukan malamansu da shekunansu da waliyansu kuma ko a ƙasar nan mun gani kwanan nan wannan aƙidar tana nan a cikin zukatan mutane an dasa musu wasu mutane an ce musu wai waɗannan bayan Allah ne a kwance a kabarin su wai suna iya biyan bukata wai tsadar da ake ciki an ƙara kuɗin man fetur wani ya je ya na gaban kabari ya wane ya wane tsadar fetur ɗin Najeriya ne yayi yawa ka taimaka mana da halin da muke ciki ka duba ne girman Allah ainihin shirk asalin shirka kenan da hoto da bidiyo yana yi ko ma dan wace akida ne ko ma dan wace kungiya ne fata ne shirka ne wannan yana nuna ashe ana zo a roƙi kabarin kenan ashe an sunna ba ƙarya suka yi ba da aka ce akwai masu bautar kabari suka ce ku kore shi to bari ku ji dama duk mushriki duk dan bid'a idan bai zama hujja ta kare masa to shikenan sai fara fada sai fada sai fada yanzu abin da yan bid'a suke a ƙasar nan an kai su bango an kure su bini bini sai a ce an kai malami kaza ƙara kotu ayya ƙarya ta ƙare me da kaiwa kotu kawo aya kawo hadisi kai bayani kafa kyamara yi wa duniya bayani kafa hujja yi bayani ka bar mutane su ɗauki hujja kai da kake da baki kai da kake da ayarka kana da hadisinka me da tafiya kotu to an kure su an kai su bango bini bini ya zage mu ya taɓa kaza ɗin mu ya mana kaza mu kotu za mu je kotu a gidan kowa akwai ta duk ga su nan ga kotuna nan magana ya yi da baki ya faɗi kaza kai ma zo kai magana aya ya ja kai ma ɗauko aya ka ja hadisi ya ja kai ma ɗauko hadisi kaza bincike ya yi kai ma zo kai bincike ka nuna wa duniya yanzu faɗa ake yi na hujja da hujja ka gagara kana neman taimakon ɗan sanda ko kana neman taimakon kurkuku ko kana neman taimako ka ji kunya in ka isa zo kai karatu zo kai bayani su ma da suka gaba yadda za su yi da annabi Ibrahim ya suka ce ku kashe shi halliquhu ku taimaki gumakanku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin suka ɗauke shi haka suka ɗauki annabi Ibrahim bawan Allah malam ka duba yadda annabawan Allah suka shiga wahala daure shi suka yi da majalis suka daure shi da sarƙa suka wulla shi sai da aka ɗauki lokaci ana tara itatuwan da za a kona Ibrahim mace mai ciki sai a ce ina gudumowar itacen da za a kona Ibrahim lokacin suna marudu aka bunka wa itace wuta aka yi rami bayan ramin an cika shi da ice aka yi tsiri da itace itace kama wuta sai kuma da aka zo za a jefa shi aka rasa ya za a jefa shi saboda ba za a iya zuwa kusa da wutan ba shi kuma ya je da kafarsa a ce ya tafi ba zai je ba dole sai da ƙarfi za su wulla shi sai wani shaidani a cikinsu ya ce abinda za ku yi ku ɗaura shi a igiya sarƙa mai ƙarfi ku ɗaga sarƙan nan ku murɗa ku murɗa kamar yadda zaka iya ɗaura itace ku jefa shi da igiyar nan sai ya faɗa wallahi haka aka yi wa annabi Ibrahim tsundum ya faɗa cikin wuta yana faɗawa cikin rijiyar da aka tona ramin da aka tona kawai sai Allah ya ɗora shi akan wani dutse da wutar tana ce Allah ce ulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim muka ce ya ce wuta wutar ba ta Allah ba ce duk wanda yake faɗa da bayan Allah billahi azim sai ya tsorata kai nesa da faɗa da bayan Allah kai nesa da wanda ya rike Allah ka yi taka tsantsan da taɓa bayan Allah, za ka ga cewa ka tozartar da shi ka wulaƙanta shi ko ka yi nasara a kansa ba ka yi nasara ba kai ne za ka wulaƙanta. Suna murna sun kashe Ibrahim. Sai Allah ya ce wutar ke wuta, ku ni banzan ki zama sanyi ba mu muka ce ki zafin ba to yau ki zama sanyi bayan haka sanyin kada ya cutar wa salaman sanyi mai abinci ka san in sanyi yawa shi ma bala'i ne ko to da Allah ya bata ta zama bardan za ta zama sanyi har ta yi kankara ta kashe shi to sai ce sanyi wa salaman ya zama yana da aminci sanyin ya rayu a cikin sanyin da zai cutar da shi ba alaman ala ibrahim malaman tafsiri suka ce da ba dan Allah ya ce ala ibrahim ba duk wucin duniya idan aka kunna ta a wannan ranar billahi azim sanyi za ta yi to sai Allah ya istisna yace alaman ala ibrahim dan haka suna murna sun jefa Ibrahim ya kone sai sun da suka ɗauki lokaci mai tsawo sai wasu suka ce a gwada a ji a kira shi sa sai aka ce Ibrahim sai ya daga kai ce na'am Allahu akbar na'am Ibrahim na'am Ibrahim na'am ba za ku yi imani ba Allah ce wa aradu bihi kaidan fa ja'alnahum al-akhsarin suka yi nufin kaidi da sharri da makirci wa Ibrahim muka sanya su hasararru ta bako ka rike wannan bara ce mai kyau duk wanda ya dame ka suna neman su kulla maka da Qur'ani wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsarin wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsarin wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsarin na rantsi da Allah sai dai su ga kana tafiya Allah ce wa najaynahu wa lutan muka tseratar da shi ba shi kadai ba a wannan lokacin har da annabi lutu ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin kun ji wannan annabi Ibrahim abun buga misali ne ga duk wanda yake yin wata bauta ba dan Allah ba kuma yana bauta wani ba Allah ba Allah ya ce a cikin suratul an'am wa iz qala li ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin qala la uhibbu al-afilin falamma ra'a al-qamara bazidan qala hadha rabbi qala falamma afalat qala ya qaumi inni ala hada rabbi malam karfa ka gigita da kare fita قال لا أحب الآفلين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليساء ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم واجتبيناهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم الله أكبر ألا كذلك هدى الله يهدي به من يشاء وأن جماعة Allah tabaraka wa ta'ala ya bada wani model ne na gugurmai da Annabi Ibrahim ya yi da mushrikai menene dalilin kawo wannan kisoshi bautawa wani ba Allah ba babu asarar da ta kare wa dan adam a rayuwarsa irin yazo yana yi wa wani bauta ba Allah ba dan haka ya fi uwana da'awar ahlus sunna wal jamaa tana tafiya ne ala tauhid akan kadaita Allah ba bautar gunki ba bautar itace ba bautar rana ba bautar wata ba bautar kamari ba bautar iska ba bautar dabba ba bautar aljani ba bautar kowa sai bautar Allah shi shi kadai waye zai koya maka bautar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kiyaye ka dauki wannan da kake ce yau وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف؟ إن شاء الله أنا أعرف كشيما لم يكن مكانا سوى البروفيسور سعيد يونس جناحي جوابا إن شاء الله السلام عليكم
da kyau ba za ki ka rike shi kawai a hannunka malam rike abu
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا هاي الأمور على الأسباب اللي ما أستطيع أن أعرفها a wannan katafarar masallaci wanda ake rufe karatu malam ya ainihin wato tabbatar mana da aƙidar mutanen farko aƙidar annabawan farko da manzanni da kuma aƙidar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aƙidar izala aƙidar ɗan izala na ƙwarai madaras ahalus sunna wal jama'a wannan aƙida ita ce aƙidar da ake tababar maya a kanta mana ya taɓa wasu abubuwa masu ban tsoro waɗanda yau an koma baya an basu duk da da yawa daga cikinmu suna ganin kamar sun san waɗannan abubuwan ‘yan kasuwa da yawa yanzu suna shirka suna tsafi ma'aikatan gwamnati wallahi suna yi wallahi ma'aikata da yawa suna da malamai wai ba su malam gadon kai bane za su yi maka addu'a wai in ka ce malam sai a ce irin su da gadon kai ne malamai ai malami shine wanda zai ce maka za ka samu kawai a farkon januwarin nan mai zuwa za a baka mukami kaza wallahi abun bakin ciki ko wallahi har a jami'o'i ana samun wawaye daga cikin malaman makaranta wallahi su albashi ba isassu yake ba amma neman mukami kawai yana nema ya karkatar da su zuwa ga shirka saboda asali ba a yi musu wannan dafin da malam ya musu ba ba a dafa su da tauhidi ba da la ilaha illallah muhammadu rasulullah jama'a duk fa abin da ka ci ka sha ka more wallahi in ka tafi lahira ka shiga wuta kayi hasara duk kistoshin da malai ke karanta wani musamman na annabi Ibrahim din nan Allah tabaraka ta'ala da yake cewa wato ainihin walau ashraku lahabita lahabita maza Allah ya faɗi annabawa da da malai ya faɗe su yanzu dukkan su ce da sun yi shirka wallahi da aikin su ya lalace gaba daya Allah ya ce da fiyayen halitta annabin rahama farin jakadan Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وكلم غير من الله وكن من الله ما سبو da girma da daukaka da girmama da haɓaka sai da Allah ya rantsi da rayuwarsa wanda ke so ya gaskata ni ka duba suratul hijr kaji Allah yana cewa la amruka ya Muhammad innahum la fi sakaratihim ya mahu Allah ce na rantsi da rayuwarka amma ga Allah yana tsoratar da shi cewa in kai shirka to ina ga ni ina ga kai jama'a gaskiya wanda ke bayarwa wane ne wa ke hanawa wa ke ɗaukakawa wa ke barin mutum to da ka ni ina ba mu shawara iyayena mata ku riƙe ya ku iyayena maza duk abin da Allah ya rubuta maka wallahi sai ka same shi ma yaftahi Allah min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di saboda haka Allah ya ce duk abin da ya bude maka sai ka same shi abin da ba naka bane ba za ka samu ba in ka je wajen boka za ka samu amma ka yi shirka kuma wannan shirkar tana iya ja maka matsala kila ka ce za ka tuba wanda mai ahadari ya hana wala ya kula hatta ya hajjani Allah wanda kuma malamai na mutakaddimina hatta almutaakhirin sun hana mutum ya je wani zunubi ya ce wai in ya tsallake zai tuba dan babu mamaki tahsibunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim kana ganin wannan zunubin karami ne amma sai a zo a ɗaukaka a kambama abin ya girmama ya zama shine dalilin shiga kar wuta Allah ka kare mu daga shiga wuta ya jama'a ku yi wa gadan kai addu'a ya rufe laccocinmu da muka zo muka yi da wani misk kamar yadda ya faɗa kai ta muhu misk yau iyaye mata sun sha lacca sai da malamin zufa tun daga sama har ƙasa har na ce to wai mai sha ne haka ne kuma wani mamudu a ruwa ka sha ne wallahi ban ga kwaya ba ni ban ce ka sha kwaya ya'yan uwa malam ya rufe mana da lacca ta tsuma jiki ta tuna baya wa'azoji sukan yi wato rashin irin wa'annan kalmomi ku duba ku ga saboda ragaba ta sa da ƙaunarsa ga tauhidi yadda ya dinga tuno mana uban tauhidi wato annabi ibrahim duk wata gwagwarmaya ta tauhidi annabi ibrahim ya jama'a daga cikin abubuwan da ya kamata mu ɗauka jama'a ibrahim annabi ibrahim ba khalilullahi ba ne inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku min al-mushrikin kuma Allah ya ce wa takhadha Allahu Ibrahima khalila me ma'anar khalil shine badadi wannan an bace shi mukan ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita Annabi Ibrahim ya sa ya ya samu matsayi mai girma wajen Allah amma Allah sai da ya jarrabe shi to sakon da malam yake so ya gaya mana ko mun matsayin ka wajen Allah da ni da malam da duk wanda suke masu wato magabatan mu anan da manyan su da kanana waɗanda suka fi mu daraja a wajen Allah Allah zai iya jarraba su kafin ya ba su wani abu kada kaga ka shiga jarrabawa rashin ciniki ka rasa ainihin wani aiki naka ka rasa wani haƙƙin ka kai tunanin cewa wai Allah bai san ka ne annabi Ibrahim khalilullah Allah na kallon shi amma ga abin da za a yi wa annabi Ibrahim ku kalli wata misali da ainihin wato malam ke ba mu sai da aka yi majanjanwa da shi Allah na kallon masoyin shi fa jama'a kuna ji kuwa dan Allah kowa ya kawo tunanin shi nan to haka yake tabbata ga dukkan annabawa bari mu baku wani misali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwa ko wato ainihin wato akwai ranar da annabi ke kuka yake sallah ta dare yake roƙon Allah cewa Allah idan aka kashe wannan al'ummar ba za a taɓa bauta maka ba. Sai zina abubakar yana cewa ka yi haƙuri gari ya kusa wayewa Allah ya amsa maka yana dawo mashi da mayafinsa wuyansa. Annabi Muhammadu an sa mashi ƙaya a hanya ya taka, an sa mashi ƙashi a hanya ya taka, an zuba mashi ainihin wato kashi ya ainihin wato wanke. akan mene illa an yaqulu rabbuna Allah to wai yanzu misali kai ba za a jarrabe ka ba ba za a jarrabi gidanka ba da babu wuta wato ba za a jarrabi aljihunka ba da babu kuɗi ba za a jarrabi jikinka da rashin lafiya ba ba za a jarrabi aikinka na gwamnati ba ba za a jarrabi siyasarka ba ba za a jarrabi aurenki ba ba za a jarrabi 'ya'yanka ba أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون to da ina ba mu shawara mu ɗauki wannan darasi na yau wani ainihin wato ƙaimi ne da allura aka shayar da mu wadda za mu dinga ɗauka muna kwamfaɗa ɗaya bayan ɗaya muna tsira wa kanmu muna ƙi mu ce shirka sam ba za a yi ba, boka ba za a wajenka ba, ɗan rufa'i da ba a yarda da kai ba, ƙabari wanda ya rasu shi ke bukata wajenmu, duk wanda ke ƙabari shi ke bukata wajenka. Annabin rahama annabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan mutum ya mutu aikin shi ya yanke, illa min salatin daga cike ke ce awwaladin salihin ya da'ula. Ba kai ba ne za ka tafi ka nemi albarka wajen mahaifinka, wai dan ya mutu saboda babanka babban mutum ne. wallahi kai zaka kai mishi kai zaka kai mishi sako kace Allah ka ji kan baba ka je wajen kabarin sa ko kana masallacin nan ko ko masallaci a kowane masallaci ka roki Allah ya gafarta mahaifinka hadisi ya tabbata sai Allah ya daga darajar shi a tsakanin abokan shi na makabarta sai a ce masa ɗanka ne ya yi maka addu'a. ‘Yan uwa, kun ga wanda ya mutu ba shi da wani abu da zai iya maka, amma a garin nan abin bakin ciki ba wai ina ce a Naija ba, kai har ma da Naija, wallahi kowanne gari ba inda babu. Sai ka je ka samu mutane dandazo wai za a shiga mota a biya kuɗi a tafi wata makabarta yadda ake cikin tsadar rayuwar nan to wallahi na rantse muku da wallahi ina so ku yarda wallahi suna daga cikin matsalolin Najeriya wayannan mutanen su suke kawo tarnaki game da cin nasarar mu Allah ka shirya mana da su Allah ka dawo da su kan hanya wallahi kabari ba zai amfane ka ba duk wani kulle-kulle ba abin da zai maka ba shakka ba mu ce tsafi ƙarya ba ne lalle tsafi za a iya maka ya taɓa ka kamar yadda malai faɗa halattar da aka yi amma kuma yarda da shi matsala ce ga rayuwarka matsala ce ga tauhidinka malamin gode da wannan lacca da kai ni wato a takaice ina mana gaba ɗayan mu fatan wa'annan jalasatin da aka samu ubangiji ka sanya mana su cikin mizani na hasana ta amalina Allah ka sanya wannan zama na yau ya kasance ɗaukaka ce ga wannan gari na Mina. Allah ka sa ainihin wato tsakaka ce daga shirka a wannan gari. Allah ka sa ya zama tsakaka ne ga shirka da ake karama da babba a garuruwanmu na Hausa, da garuruwanmu wato na Najeriya gaba ɗaya, da arewa da kudu ya Allah. Allah ka ceci Najeriya. Ubangiji ka dawo mana da arzikinmu, Allah ka dawo mana zaman lafiyarmu, Allah ka kubutar da mu daga dukkan kunciya Allah. Irin su malam da suke mana irin wannan tunatarwa Allah ka tsawaita rayuwa. Allah kai mata albarka duk waɗanda suka zo wannan wuri daga cikin manyan ƙasa ma'aikatan gwamnati da kuma waɗanda ainihin wato suke iyayena mata da matasa abokaina da kuma ainihin wato waɗanda suke tsofaffi da kuma wanda suke ƴan yara wanda muka haife su har da iyayena mata ina roƙon Allah ya tabbatar da mu cikin tauhidi Allah kada ka karɓar mu face muna musulmi na ƙwarai ya Allah ka kare mu ka kare mu Allah ka tsare mu Allah ka sa mana kin shirka ya Allah اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان يا الله Allah ka tsare mu daga ainihin wato dukkan abin da zai zama na shakka cikin addinin mu Allah da bid'a da waɗanda suke yin ta Allah muna roƙonka Allah ka sa mana katangar ƙarfi tsakanin mu da su haka nan waɗanda suke yan shi'a Allah ka sa mana katangar ƙarfi tsakanin mu da su ka tsare zuriyar daga ainihin aikata waɗannan abubuwa da na ambata ya Allah Allah idan akwai masu shirya daga cikin su Allah ka shirya da su a kullum nakan roƙi Allah idan muka zo irin wannan zama wallahi bashi yau mutane yawa duk wanda ake bin shi bashi Allah muna roƙon ka sa ainihin ya biya duk wanda ke bin bashi Allah ka sa ainihin a biya shi bashin shi Allah ka rufa ma kowa asiri mutanen garin nan Allah ya muku albarka gaba daya Allah ka ƙara haɗa fuskokin mu da ku cikin alkhairi Allah ka sa za mu haɗu da kowa aljanna ya Allah ka sa aljanna ita ce gidanmu duk wanda ke da matsala a gidanci ko ta shirka ko ta shakka Allah ka cire ta ya Allah wanda ke da matsala ta talauci da kunci Allah ka yaye mishi ta ya Allah Allah ka bar mu cikin tauhidi ya Allah ya Allah ina roƙonka ka amsa mana wannan addu'a Allah ka amsa mana rabbana wa taqabbal du'a subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته التكبير التكبير amin ya شكرا shirka Allah Allah kiyaye ka ubangijinsa ta zo ƙarshe amma sai zaman da zama kamar ta koma ta uwa.
an baka kai Kuma ya fara biya da masu kuma na da wani da sauri. Allah ya saka da kai. Insha Allah za mu mika mun magana zuwa ga limami wannan masallaci a Sheikh Dr. Umar Faruk Abdullahi domin jawabin godiya insha Allah. Assalamu alaikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات muna jaddada godiya ga Allah ta'ala wanda ya kawo mu karshen wannan muhadarat inda aka zo aka yi a birnin Mila wanda manyan maluman nan suka baro iyalansu suka baro garuruwansu suka zo suka yi mana wannan kwanaki tun ran juma'a suke ta karantar da al'ummar birnin da kewaye karatun addinin musulunci a wannan darasi da shi aka rufewa yau kuma sai muka yi sa'a yan anguwan nan da kuma muslim da kuma most community dinnan darasin da aka yi muku yau ta hi duka na ko'ina zama da Dr. Abdullahi da zaka yi karantar nan yau ta fi shawarar duka. Ba kuma wajen na yi son kai ba ne, domin abin da ya karatu a kai tun daga buɗewar karatu har zuwa ƙarshen a kan tauhidi ne. Kuma shi ma da zai fara ya kai fita muku, bai faɗi a kafin dausu ba. alaja ne ko ya ku bai faɗa ka da zo a lebo kutuji ba amma a nan sai ya ce kitabuhu kuma abin da ya karantar tauhidi ne babu karatun da ya kai tauhidi ta fi daraja kuma sannan ta fi kowane karatu wahalar ganiya wallahi da azin da prof ke ta addu'a ya ce da ‘yan bidi'a da ‘yan shirka Allah ya malaka tanga da su, ni tausayinsu nake duk sanda na ga ‘yan bidi'a suna fama cikin bidi'a tausayi suke bayi don me ba su gane ba. Wala ba su fahimci tauhidin nan ba, sam kaga kana tare da mutum shekara da shekaru kuna karatu, amma ya zo wannan tauhidi sai ya faɗi. Kuma inda suka fi rushewa prof ya taɓa wannan ko ko ɗazu a jawabin da nasihar da prof ya da mata na ji daɗin shi sosai yanzu ya maimaita inda suke faɗuwa wajen addu'a mutane sun kasa bambanta addu'a ta ƙwarai da ta bokaye sai su haɗa ce duk addu'a ne ko ba ɗaya ba ne wanda zai maka addu'a ya ce a karanta fatiha a yi salati ga annabi a yi addu'o'in da manzon Allah ya koyar wannan shi ne addu'a amma idan aka kai ga laya aka gai da cewa kawo kaza kawo kawo kaza kawo kaza to wannan addu'a ba addu'a ba ce to da yawa mutane ba su ganewa sai su ai qur'ani aka karanta ina Allah ya saka wa wannan malaman da alkhairi mun gode kwarai da karatu kuma murnan ko da na sake yi abubuwa da suka faɗa kullum abin da muke faɗa a mimbarin nan kira da wuya in hau mimbarin nan sauka wai magana tauhidi ba da wuya don me shine karatun da ya fi wahala kuma abin da aka rasa ganewa ke malam ya faɗa cikin kasuwa da yawa wasu gane prof ya ce yan siyasa da yawa sun faɗa ci bokaye suna cin karen su babu baka in kaga kyauta da ake musu malaman da suka fi kowa morewa a gwamnati da wajen yan kasuwa su ne bokaye taya musu kyauta na ban mamaki an sha za ka ga boka a ɗauki ƙaton jif a bashi suna hawan jifa-jifa da wuya ka ga mai wa'azi cikin wuna ya hau jif ciyaman jinmu limamin mu Allah ya kai shi da rahama da ya rasu satin da ya ce jif aka gwamna ya masa kyauta a garin nan ya ba shi ɗaya ya ba shi gaban kan ɗaya idan kuka ga irin lugudan sharri da aka yi ta wani liman a kan wannan mota za ka yi mamaki ba faɗi na ciyaman ɗin kan ba amma shi dai ciyaman na imam tsoro in kuka da sharri da ake ta kula mai a kan ji da gona ya bashi za ka yi mamaki kuma suwa kake ta wannan ganin musulmi ne musulmi ne musulmi ne Allah ya ganar da mu malamai Allah ya saka muku da alkhairi ubangiji ya biya da aljanna abubuwa da kuka karantar da mu Allah ya ba mu ikon aiki da su abin da kuka karantar da mata bazu da wanda kuka karantar jiya da wanda kuka karantar yau Allah ya ba su ikon aiki da su mu ma ya ba mu ikon aiki da su domin da zuwa da dazu sauran kaɗan ya zama one sided amma an zo a yi balance da malam ya dira kanmu kuma za ya yi ta mana bugu ko ina ya yi biji-biji da mu na ce oh Allah kamar in tashi na ce to in kuma na tashi matan na suna kallo na amma daga baya sai malam ya dawo da kanshi ya zo ya seka wa'azin da ya nufi kan matan ya fara kansu dole kodin da suke suka daina na ce malam ya kayi daidai kayi balance Allah ta ka da alheri mu ko lokacin muka ji karfin jiki kuma prof kuma ya hau kushi kuma ya dora tun daga farko duk jawabu da ya sai ya ji mata ya dan ya buke dan ya biyo su kadan amma bugun da ya musu ya yawa domin shi ma Dr. Abdullahi kadan kaya bugun da ya mana ya na ma ya yawa Allah ya saka da alheri Allah ya bai da ku gidajen ku lafiya ubangiji ya sa ayyukan ne ya sanya muku a mizanin hasanatun kurakurai Allah ka yafe mana malumman mu na farko da na yanzu da iyayenmu ubangiji ta'ala ya ji kansu da rahama Allah da su da mu duka ya haɗa fuskokinmu a jannatul firdaus ga azumi na ya nufe mu Allahumma ballighna ramadan Allahumma ballighna ramadan اللهم بلغنا رمضان واعنا على رمضان وتقبل منا رمضان يا ارحم الراحمين malamai mun gode mun yi farin ciki wanda su suka yi sanadiyar zuwan ku nan Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ubangiji ta'ala ya biya su don kun taimake mu sosai kun taimaki gwamnatin jiha Allah ya maido da gwamna lafiya insha Allah ta'ala zai ji sakonni da kuka gabatar da ikon Allah cewa kun taimaki gwamnati kun yi mana wa'azi yanzu crisis ne da yan jarida suka tambayar ɗazu na ce wa'azin da aka yi an daga kuki ɗazu zai taimaki kwamitin sulhu a ofis da gingimu tsakanin ma'aurata to in ana samun irin wannan lectures din to za a samu sauki shi yasa lokacin da malam ke ta bugu mu na ce kai wanda kai zuge ma sannan ba amma da aka zo aka saita abin su to za a samu sauki insha Allah ta'ala dama rashin gane hukuki ne ba su fahimta ba su gane ba wannan ya danne hakkin wani wannan ya danne hakkin wani shi ke kawo rashin zama lafiya Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya malamai mun gode kwarai manyan baki da suka zo nan muna muku godiya Allah ta'ala ya saka da dare akwai baki da yawa tun jiya muna tare da ɗan uwana alhaji malam ibrahim balarabe a firdausu jiya yau kuma gashi tare da mu dama yana cikin manya wanda suke da ƙoƙarin wajen sauraron wajen addini inda za ka gane mutum babba na son addini in yana zuwa inda ake wa'azi in yana son inda inda yana zuwa inda ake wa'azi ba zuwa masallaci sallah makallai a'a ka je inda ake wa'azi a matsayinka kuma kana babba a gwamnati ko babba ɗan kasuwa to nan ake ganewa mafi yawanci manya ba su zuwa wajen wa'azi amma shi chief tun yana cikin gwamnati tare da shi in dai ana tafsirin ramadana yana wani zai ce a to ai akwai dalili ya fito daga cikin gidan malamai ne mahaifinsa liman ne da shi aka kafa imam tsoro da za mu gabatar da za a mitin dinmu na zaben sabon ciyama na limamai akwai jawabi na dai na karanto tarihi cewa mu da muke a board of na imam shoro wajen kafa shi mu tara manyan limamai na emirate mu su takwas sai ni autansu a tara din nan guda mu uku muka rage a duniya sauran duka sun koma ga Allah har da mahaifinsu na ambace shi rabar Allah ya cikin shi da rahama Allah ya gafarta musu Alhaji Aminu da sauran manyan baki ubangi ta'ala ya saka muku da alkhairi da hannun dama na da hagu da gabuwan da suke sauraro duka malam abba da za kuma na khaira mun gode sosai mun gode Allah ya maimaita mana irin wannan muhadara Allah ya maimaita mana ubangiji Allah ya maimaita mana malamai mun gode kwarai jazakumullahu khairan barakallahu fikum Allah ya maishe gidajen ku lafiya yanda muka taru nan duka Allah ta'ala ya bada lada ya mai da kowa gidan shi lafiya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتحيي. إن شاء الله نعم بك ومكانا زواج مادم محمد أبو بكر الزانية domin jawabin rufewa na gaba ɗaya tunda wannan ita ce jilsa ta ƙarshe kuma rufewa na waɗannan jerin muhadarorin gaba ɗaya kenan insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله أكبر الله أكبر الله أكبر to mun gode ma Allah muna ƙara gode mashi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa allazina amanu وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن معاذ kun ga wannan shine kwanciyar hankalinmu ya ku uwa a ce kana iya zama a masallaci kai awa ɗaya awa ɗaya da rabi awa biyu ana ka ƙara samun kwanciyar hankali ta iya yi wa aljihunka ba komi ta iya wa gidanka ma akwai matsaloli amma sai ka rinka samun natsuwa kana samun kwanciyar hankali kwanaki uku nan gaba ɗaya jeren yan kwanakin nan duka wa'azi ake mana da safe da rana da yamma ana tunatar da mu kaman ka ce kar ya kare kaman ka ce ya ci gaba haka ya ku yan uwa wa'annan muhazarat ya ƙara dawo da hankalinmu mu koma makaranta tsakani da Allah a wannan gari mai albarka akwai masallatayya akwai malamai da suke iyakan kokari to kai kokari a matsayinka na musulmi a matsayinka na ne son ya gama da rayuwa lafiya saboda rayuwar bai da yawa yanzu ga malam shi ya gama bayanin yadda creating ɗin imam ko number su data mata wuyari za ku ga makabarta sai a rashin a mutum guda goma a rana ɗaya ma ja zani su ne ya zama da mama ce in ka za ya faru ga wani irin ka kar ya faru gare ka aka yi gaba ɗaya da rashin tsada duk da ranar ya kira shi khitabu ismi kai ba ta da tauhid malam da ya jawo ayoyin karke din nan ai sai da ya dangana da allazina amanu wa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun in kana neman aminci a rayuwa to ka rike tauhidi allazina amanu wa suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmi ba su cuɗanya imanin su da shirka ba ulaika lahumul amnu sune suke da aminci wa hum muhtadun sune shiryayyu in ka so ka ce lahumul amnu fi dunya wa hum muhtadun lahumul amnu fil akhirah wa hum muhtadun fi dunya ko kuma ka dauka lahumul amnu fi dunya wal akhirah wa hum muhtadun fi dunya wal akhirah dan haka babu wani hanya da ya wuce wannan darussan suna nan duka an yi sharing a cikin pages da aka rinka dauka in ka je page na malam shi Dr. Abdullah Gadan Kaya ya yi sharing in ka je na ita makaranta Al-Hanifiya an yi sharing gaba daya ya kamata ka samu lokaci a natse ka rinka bibiya kana sauraro saboda kowanne yana da asalib nashi in an dauke ka ka ji tsoron Allah wajen mu'amalan ka da iyalai shine in ka tana bosarot kenan masallacin bosarot idan kuma ana fa a ɗauke ka yanzu ka bar shagara da waya a koma ka zama mai hankali kada rana ya fito ta faɗa baka karanta Qur'ani ba to shine karatun da aka yi bayan asbahi a Hanafiya idan kuma kana son a nuna maka haɗarin rayuwa da ma tinci Yahudawa to shine karatun da wasu idan kuma kana son ka ji cewa lallai kana da matsala kuma wanda kake riƙe da ita sunanta albar'atu shine topic na yau ko to sai ka je labo kuti a daidai lokacin da kuma in kana son ka gama lafiya to shine sai ka zo kuma masallacin bosoro bosto akwan bosto isai ko wajen malam kenan malam ya ce ai khitamuhu bis ya gode ma Allah to duka darussan adibiye su sai a samu a gama lafiya da haka yan uwa mu tabbatar da akalla a sati kana zuwa majalisar ilmi kana zuwa majalisi kana sauraron karatu ana tunatar da kai littafin Allah da sunnan manzon Allah abubuwan da suke shagaltarwa duk malamai su yi mana bayani kuma muna fatan wannan irin uslubi na da'awa wanda za mu rinka zagaye ba zai tsaya haka nan ba insha Allah ta'ala zai ci gaba zai ci gaba zai ci gaba zai ci gaba abinda ake bukata ka bada haɗin kai ka zo ka saurara ka zo ka zama cikin wallabina awau wa nasar malamai ne suka taso daga garuruwa da yawa wanda yake gari mai nisa suka shigo gari kuma suka zauna suka ba da lokacinsu in kuka lura kwata-kwata ka ce ba gajiya har darasin nan na yau ina tunanin waya za a yi ne da malam dakta zai yi ya darasi har addu'a nake Allah ya ba shi ƙarfi yadda zai yi wanda ma muke tare da suna nan magana haka amma sai gashi da ya fara darasin ya fara caji da ayoyin tauhidi suka zo sai zama kawai ya farka kawai shi yasa ɗalibin ilimi da malami to ba abin da ke shaza shi ya rinka saita shi ya rinka jin bai da matsala ko da yana da matsala irin ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka akwai wani jin daɗi akwai waɗansu kayan marmari da ake cin su a cikin majalisi na ilimi ba wanda zai gane haka sai wanda ya zauna tare da malamai duk abin da kake kallo zai kwantar maka da hankali abin da zai kwantar maka da hankali mafi girma wallahi shine ka shiga cikin farfajiyar neman ilimi kuma a ilimin nan ka tabbatar da ka bi wannan usulu al-ilmu ta'ammali ta'awwal ilai as-sarfu ka kiyaye wannan kar kai saka haka wannan shi ne a takaice ba muna alaikum kash laifin daɗi ƙarewa wannan wato wannan wannan halakat da aka shirya wajen guda shida to gashi mun zo na karki a wannan masallaci mai albarka muna roƙon Allah ya saka ma malaman mu da doctor da kuma prof Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya a cikin mizan na ayyukan su na kwarai Allah kuma ya yace masu duk kurakuran su Allah kuma ya gafarta ma iyayen su ya masu rahama sannan idan suna da rai kuma ya sa su gama da su lafiya duk wanda ya ba da gudunmuwa wajen iza ko dukiyansa ko lokacinsa a cikin wato wannan tafiyar da wannan lamari ya Allah subhanahu wataala ka saka mashi da aljanna ya Allah ka sa ya zama dan aljanna duk wanda ya saurara ko yake nan duk da dai malam Sa'id ya yi ta addu'a ba sai mun ƙara maimaitawa ba haka ne eh mu ƙara ko to Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi duk wanda ya zo nan Allah ya biya mashi bukatun sa na alkhairi Allah ya sa ya zamanto sanadiyan wannan wannan zaman zama da aka yi na karatuttuka jalasa da yawa Allah ka yi masa sanadiyan kwashi duk wani damuwa wanda ke damu ya zama sanadiyan kuma gyara a cikin mustaqbal na rayuwa ya zama sanadiyan shiriyar ƴaƴayenmu ya zama sanadiyan ƙara zaman lafiya a garinmu da ƙasanmu ya zama sanadiyya na canzar da mu daga rauni zuwa ƙarfi daga lalaci zuwa tsayuwa da gaske ta ɓangaren imani ta ɓangaren sana'a ta ɓangaren rayuwa ya zama sanadiyya ne da zai ɗauke mu daga talauci zuwa wadata ya zama sanadiyya ne wanda zai mayar da mu daga bid'a zuwa sunna ya Allah muna roƙonka ka yi mana gafara اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلى بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك ندعوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصدقائنا وأرحالنا وأحبابنا وذوي أرحامنا اللهم نور قبورهم واستر عيوبهم واغفر لهم ذنوبهم وإجرامهم وزللهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار ومن كان منهم حيا فأحم على الإيمان والثبات والسداد واختمهم بخير يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد أولادنا وأزواجنا ونساءنا وشبابنا وأئمتنا وعلماءنا وولاة أمورنا لما تحب وترضاه إنك ولي وقادر على ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين